sigin kuma kuna da faralan kabira da Allah ya ba mashi alfarman wannan annabi namu to sai guri na takwas qala li kalilihi alaihi salam Allah ya faɗa ga Annabi Ibrahim Allah ya ce da shi da za a jefa ya wuta
qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim wa radu bihi kaida wajalnahu min asfalina ko naksarina Allah ya ce kunna muka ce ya naru ce wuta ku ni bardan ki zama mai sanyi wa salamun ki aminci ala ibrahima ga annabi ibrahim wa qala li ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya faɗa ga al'umma wannan annabi namu ya Allah ya ce da mu mu kuma wa kuntum ala shafa hubratin min an-niri fa anqadhakum minha
Allah ya ce kuntum al'umman annabi alasha ba kuna bakin gaba minan nere na wuta amma mun tsane ku ba ku fada ba yadda aka sa ne a wuta aka cire su mu ma muna bakin wutan an cire mu abin da aka yi masa mu'jiza a karama mu an mana alfarman wannan annabi na wa kuntum alasha ba hukratin minan nere fa an kaga kun mina mu ma mun samu wannan a tazi'u sai na tara qala li kalilihi Allah ya gaya ba daɗayensa a na Ibrahim alaihi salatu wassalam ya yi ce da shi wato alaina innaka anta tawwabur rahim
Allah ya ce tub alaina eh ka tuba zuwa gare mu annabin Allah innaka anta tawwab arrahim Allah wa tub alaina ne Ibrahim ya ce Allah karbi tuba na innaka anta tawwab kai ne sarki mai yawan karban tuban bayi arrahim mai jin kai wa yaqulu li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya faɗa ga al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya ce wa yatubu Allahu ala al-mu'minina wal mu'minat mu kuma abin da Allah ya faɗa wa yatubu Allahu Allah yana karban tuba ala al-mu'minina ga mu'mine mazaje daga al'umman annabi wal mu'minati da mu'mine mata ba tare da ma mun ce ya karbi tuban ba yace yace yana karba ba ma nema muka yi ba shi anan nema ma yi al-ayat sai na goma qala li kalilihi alaihi salam sai Allah ya faɗa ga badaɗayensa tsira da amincin Allah na Ibrahim ya Allah ya ce Alhamdulillahi allazi wa habali ala kibari Isma'ila wa Ishaq
Allah alhamdulillah ana Ibrahim ya ce dukkanin godiya ta daga sarki allazi wa habali wanda ya mun baiwa ala kibari alhali ina halin tsufa Isma'ila ya bada da Isma'ila wa Ishaq da annabi Ishaq wa qala li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu kuma Allah ya faɗa haƙƙi mu Allah ya ce na'am qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina safi ya ne Ibrahim faɗa mu kuma Allah ya ce qul alhamdulillah ku ce alhamdulillah ku al'umman annabi wa salamun amincin Allah ya tabbata ala ibadihi bisa ga bayansa allazi na tsafa Allah ya ce wanda muka zaba da al'umman annabi ake nufi sai guri na goma sha ɗaya qala li kalilihi alaihi salam sai Allah ya faɗa ga badaɗayinsa annabi Ibrahim ya yi ce da shi Am rabbana taqabbal minna
annabi Ibrahim cewa ya rabbana ya ubangiji taqabbal minna Allah karɓi wannan aiki nawa wa qala li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi gairi suwali hi annabi Ibrahim roƙa yi Allah ka karɓa aiki na mu ko ba tare da mu roƙa ba fa shi roƙa yi aka bayi mu ko ba mu roƙa ba Allah ya ba mu to me yasa ba mu roƙa ka ba mu an ba mu ne saboda martabar mu ba mu roƙa ba za a ba mu shi saboda darajar annabin mu to ya Allah ya ce da mu ba tare da mun roƙa din ba ulaika allazina yutaqabbalu anhum ahsanu ma amilu wa yatajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah kun ji abin da muka samu mu kuma Allah ya ce ulaika wayannan alladhina yataqabbalu Allahu anhu sune wanda Allah ya karba a sana ma amilu duk abin da muka aikata mafi kyau wai da jawazu an sayati munanan aikin Allah ya ce ya yafe kuma ashabul janna Allah ya ce su yan aljanna ne da mu aike ne ba idan mu samu wannan ba sai da albarkacin annabin kuma sannan ma an ba mu wata daya ayar bayan wannan wa huwa allazi huwa allazi yaqbalu tawbata an ibadihi kaji Allah ya ce huwa allazi ne sarkin da ya kabala tawbati yana karban tuba an ibadihi ga bayansa wa sani ayar sai goma na sai goma na goma sha daya ai na goma sha biyu qala li kalilihi qala li kalili qala la kalili annabi ibrahim ya faɗa li jibril alaihi salam lamma qala lahu yayin da jibril ya ce wa filahi alaka hajat kana da bukata ne gurin Allah qala yace amma ilaika amma in dai bukatar a gurinka ne fala ba ni da bukata sun makala sai ya ce da shi bayan nan sai ce harbi Allah anai Ibrahim ya ce harbi Allah wa qala ba da ma akbara an ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ba mu an ba da labari ga al'umma umman annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya faɗa yawwa wa qala wa qala sai ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil kaji daga nan mu namu muka je hasbunallahu wa ni'mal wakil wa qala ba'dul arabina in ji shehu jibrima zulma arish masanin Allah Allah ya saka masa da kai abin da ya zaba a ganin darajar sa nan a kusa yake hausa suka ce kusa shamaki ne Eh, idan idan ka yana kusa in ka kara tafin hannu baya ganin ido ai ido baya ganin tafin hannu kusan ne yayyawa amma da za ka je kamar Lagos kamar Misira ka je kamar birnin Alƙahira ka tambaya waye shehu jibrima balarabe sai ya faɗi ƙasa saboda sanin da aka yi masa a ƙasashen duniya an fi saninsa ba nan ba a nan ɗin ma ba za a ga darajarsa ba sai ka je kaman karo amma mu a nan kusa ai abin ana ga abin a kusa ne ai ba malami irin sa ai a malaman sufaye wanda suka san Allah a wannan yankin ai babu irin su shehu jibril ma ai daga an san Allah kuma an yi dan Allah kuma an bi Allah kuma Allah ya yarda da aikin su wannan gidan da ka gani ana cin albarkacinsa daga nan har ta yi kiyama in ka ga wani abu a gidan baka gani ba to sai dai a koma a tuba kurin in dai an koma an ba Allah abin yana nan abin yana nan malami irin su shehu gibrima ina za ka samu shehu ibrahim din ma ba shi da almajiri irin shehu gibrima duk almajiran mun yi kwakwa mun gani wai ba ba mu san su bane kar ya san kar Eh, duk almajiran shehu ibrahim mun bi su ɗaya bayan ɗaya mun auna mun duba mun leƙa mun leƙo babu irin shehu gibrima muna faɗa don kundin neman littattafan shehu ibrahim din yana gurin ba wai ka zo daga wani gari zaka ce ka san shehu ibrahim ba ko a senegal ka zo ka zo mu gaya ma hiya nan mu gaya ma hiya nan ba kwaza ne duk almajiransa na duniya yana gaban mu mun san su kuma duk kasan da ya tafi a duniya za mu ce ya je kasa kaza ya je kasa kaza ya je kasa kaza almajiransa sha rai ya wallafa kasashen da ya je muna da makamai na almajiransa mu kuma almajiransa wani ya zauna gabansa wani ya zauna gaban shehu ibrahim wani ya zauna gaban shehu ibrahim kaf za mu gaya ma ba wani boyayye idan kana shakkar wani ya zauna gaban shehu ibrahim ko bai zauna ba ka zo ka same mu za mu gaya ma eh da makamin da muka tanada eh da makani nake maka wannan magana dan an fito da littafin an ce ka fansa ba za ka iya ba amma wata ran ana wannan karatun ko gobe kuna so koyo sai a kawo muku makaman a danna muku su ka gansu kai malai haya baya nan da yana nan zai kawo makaman wanda za a ga yadda shehu gibrima yake a nuna ma a da ma dubu arba'in muka fansa yanzu ko a dubu ɗari ba za ka samu littafin ba duk inda ya yawaya a duniya duk almajirin da ya je gun shehu ibrahim ya karatu za mu ce ma wane ne wanda kuma shehu ibrahim ya je gunsa za mu ce ma wane ne wanda kuma ya je gurin shehun daga baya shehu ibrahim din ya je gurinsa za mu ce wane ne wanda kuma shehu din ya gwada su ya zuba su a faifai ya ga suna da nauyi za mu ce wane a cikin masu nauyin wanda aka ware ya fi nauyi za mu gaya ma a cikin mara mai nauyin wanda ya fi kowane nauyi shine shehu jibrima zulma a za mu gaya ma duk almajiransa ba irinsa kwakwa ne ya samu gani saboda haka littattafan suna nan kana so ka gani sai a je a jibgo su a kawo a ce ka gani nan to da almajirin shehu ibrahim yana nan eh duniya da ya yi yawo a jirgin sama kawai za mu ce ga inda ya je ga ƙasar da ya je an rubuta an riga an yi kokari manyan almajiransa da yake ji da su to za mu ce ma wane ne da wane da wane wanda suka je gunsa suka samu asraro za mu ce ga sirrin da suka samu wanda suka je gunsa suka masa hidima suka sama wani za mu ce wane ne da wane da wane sun masa hidima sannan mun gama wannan kuma ka tambaye mu labarin ƴaƴansa mata ƴaƴansa maza da yadda shehu ya musu daraja duk mu gaya ma su mu gaya ma amaransa da ya aura da amaryar da ya aura lokaci ɗaya guda biyu yana rubuta diwani ya sa su a cikin diwani walau menene suke cewa baijin walau walau ummu kulsum walau kana maryama to wannan sai ka zo ka tambaye mu za mu gaya ma suna nan ga yadda aka auri ummu kulsum din ga yadda aka auri maryamu din duk rana ɗaya ya aure su ai rana ɗaya ya je rufkaye ya kama su ruf Eh, ra- rana ɗaya ka ɗaura auren kayan sa aka masa da ya kawo su ya jiya a gaban sa yake nan sai yake cewa ke ki rike min tawada a daren da aka kawo almajiran suke cewa to bari yau mu ga shi Ibrahim ya zai yi yau rana ɗaya shi Ibrahim ya auri amare biyu ga umma kalsum ga Maryamu to ɗakin wa zai fara zuwa wacce zai fara ba kwana almajiran suna daɗe daɗe da dare yayi yace ina umma kalsum yace ga nan yace ki rike wannan tawadar Maryamu yace rike min alƙalami yana wallafa diwani in ya dangwalo alƙalamin tawada nan sai ya karɓo takardar in ya rubuta sai ya ajiye ya ce ban takarda in ya miƙo sai ya dangwala tawadar nan yana har gari yawa ya ce ina ruwana ya ce ni zan bibita san annabi akan wani walau marya walau umma kalzum walau kana maryama ko su amaran nan na bi bibita ƙaunar ina yan jibril ya ibrahim ya ce ina ummu kalsum da maryamu ya ce ai ko su da kuke cewa zan so zai ce na bibita san annaba yi yana yaban annabi gari ya waye sai da ya ce na bibita san annaba a kansu nan gaba kuma waye gari ya haka ya haka amma dai a daren ba wanda ya ga ɗakin ta yaban annaba yake gari ya waye ce a ga annaba zan je in ce ina son wata ko in je in ce zan ga ɗakin wata umma kalsum ya ce walau ka kai ba uwa kalsum walau kana maryama ya ce na bibita san annaba a kansu to wannan labarin na umma kalsum din yadda aka aure ta da maryamu ka zo ga kundin auren yana ɗakin dan tanadi muka yi ai in ka gana faɗan magana shi kenan ya yi amma wai nan malaman dai shehu ibrahim ne ya kewaya a duniyar musulunci yana gaban mu Allah kuma duk wanda ya zauna da shi mun yi bincike wai ba dan shehu ibrahim shehu jibrima yana kusa da mu ba a'a bincike ne ya nuna mana haka dan shi da kansa da tafiya ce tafiya ya ce jibrima kana da barci aka ce yau kana huta ya ce ya zan yin huta abinda jibril ya haska ni ta baya ya sa min ido kurin dare dai ne barci zan ganya gaba na wallahi ya hana ni barci ya ce ya sako ni ya takura ni haka shi jibril ba kuma ya danna hun falun na hun in ya waiwaya zai ga haske kur ana na barci ana na ana ne barci ya ce wallahi ya hana ni ya ce da dai dare ɗaya zan yi barci wallahi a gaba na zan ganshi ya fice ya ce ina gibrima ya hana mu barci yana bin bayan mu ba sakewa daga baya ma sai da ya kira ya lallahi ya ce kai hakuri gibrima wannan matsayin da kake gani na kuɗi baniyanci da Allah ya bani na gausu ya ce kai hakuri ni tun da aka haife ni wali kai kuma gibrima a duniya ka nemi walantakanka ka yi haƙuri ka zo ka bi mu jibrima idan ka bi mu sai a bi ka idan ka bi mu sai a bi ka sai a san ka amma ka ki bin mu ba wanda bai kai ka ba za mu dora shi a gurin ka da abin ya ga shehu jibrima abin ya fi karfin ka shine ya miƙa wuya ya ce shehu na biya ce to nan gaba ko ba za a samu irin ka ba shine ya koba da ƙarfi da yaji shehu shehu ibrahim din ya ce zo ka yi mu ƙarfi aka nuna masa nabin Allah shehu giruwan da ya ga an fi ƙarfin sa ya ce kai gwara nabi kar na wahala kar na wahala abin ya fi ƙarfin mu dole shehu giruwan ya ce na miƙa wuya shehu eh akwai wani malami a nan Kano mun san sunansa eh shi yana neman matsayin shehu giruwan ma din yana neman matsayin shehu Ibrahim din shine shehu giruwan ma ya ce kai ya fito yana ta jama'a ba mai zuwa Kano ba mai zuwa Kano aka ce shehu mai kake so ya ce a gaya shehu wani fa gobe zai mutu shehu wani na Kano gobe zai mutu ba za a dai makama muku sunan bane aka ce shehu mai dalili ya ce a wata kujera yake duba da mutum a kai muna gani muka bar kujeran ai eh kujerar da yake neman da wani a kai mu ma muna so muka ja baya muka bari amma hiya maza ku ce gobe zai mutu da da mai zuwa Kano sai a gaya masa aka ce kuma zamanin mota ba mai zuwa waye gari aka ce ya mutu ya masa yana yin kujeran kujeran bai sani ba da mutum akai mu muna gani muka hakura da mai zuwa za mu gaya masa ya ja ya hakura amma tunda yau ba a samu mai zuwa ba to gobe da zai mutu waye gari babu babu ya mutu abinda sun yau giruwa suka wari kai za ka maza a gefe kana nema a koye abun ai tun da kaga sun hakura sun bari ya fi karfin ka ai to muna tafiya ne a littafin shehu kibima yasa muke nuna muku haka don ku san matsayinsa ne tunda ana karanta littafinsa to me kake cewa ne ayar da muka tsaya kai
وقال نعم قال حسبنا الله ونعم الوكيل kaji wa qala ba'd al-arifin inna la ta'ala siwa ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma habibihi wa rasulihi fi isna'i rakasalatan al-ula bayan an gama da annabi ibrahim wannan al'umma darajar da Allah ya mana guri goma sha biyu kuma a dalilin annabin namu an ba mu kuma abin da aka baiwa annabin mu don ka iya za ka faɗa magana a dalilin annabin namu an ba mu abin da kuma aka baiwa annabin mu nan gaba duk abin da aka baiwa annabi za ku ji an ba mu amma ba a dalilinsa to za mu je mu ci gaba mu buga shine guri na farko ko yawa guri na farko in ji shehu gibrima shi ne ya izin baɗe gana ga shehu gibrima ya ce ga guri na farko na fi sinayar ka sanatan al'ula qala Allah ta'ala li habibihi Allah ya faɗa ga annabin sa yake cewa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi Allah yake inna Allah wa mala'ikatuhu yusalluna 'alan nabi Allah da mala'ikunsa suna salati ga wannan annabi na mutum mu ko bari mu ji abinda Allah ya faɗa ga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala li ummati mu kuma al'umman annabi ne Allah ya ce da mu هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور huwa annabi shine sarkin da yusalli alaikum yana salati a gare ku yanda aka yi wa annabi salati mu ma ana mana kuma fa ba wa malaikatuhu malaikun ma suna mana salati li yukrijakum dan afuddakum min az-zulumati kai da baka san ana ma salati ba ko to yadda ake wa annabi salati mu ma ana mana إن الله وملائكته يصلون على النبي فهو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور مو ما الله يمنى وانا درجة والثانية سنقول نبي قال لحبيبه ما كان على النبي من حرج Allah ya faɗa ya ce ma kan ala nabi wannan annabi a tare da yin harajin babu kuntatawa ga annabi Muhammadu wa qala li ummati ni Allah ya faɗa ga al'ummansa kuma وما جعل عليكم في الدين من حرج Allah ya ce kuma addinin ku ba kuntata ba yanda annabi ba kuntata masa ba wa ma ja'ala alaykum fi dini min harajin kuma addinin ku babu kuntatawa wannan Allah ya ba mu albarkacin annabin mu sai a salisu ko to yi kenan jama'a sai ku ji guri na uku a guri na uku qala li habibihi Allah ya faɗa ga wannan masoyi nasa annabi Muhammadu ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما Allah ya faɗa ya ce wa ya cimma ni'matahu alayka Allah ya cika sa ni'imominsa a gare ka ya annabi Muhammadu wa qala li ummati sai Allah ya faɗa ga al'umman annabi kuma وأتممت عليكم نعمتي to kaji sai Allah ya ce da mu wa atmamtum alaikum ni'mati Allah ya gaya al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa atmamtum alaikum ni'mati Allah ya ce ba na cika sa ni'imomina zuwa gare ku yadda aka cika annabi to mu ma dalilin annabin namu sai Allah ya bamu ya cika sa kuma har mu an mana wani ƙarin guda ɗaya ba muna da ɗaya yau a hai ɗayan ne ma ko eh ni ma yauwa sai gaba kaɗan sai arrabi na hudu qala li habibi Allah ya gaya wa habibin sa ne annabin Allah ya Allah ya ce da hin
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا
suratul nisa'i kenan fa kai fa zaji na min kulli ummatin bi shahidin yaya idan mun zo da kowanne al'umma da ba su ba da shaida waji na bika mu zuka zo da kai ala haula'i ga wayannan shahidan kana mai ba da shaida wa qala li ummati hi sallallahu Allah ya gaya wa al'umman annabi kuma mu kuma ya Allah ya ce da mu وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس mu kuma Allah faɗa hakimu wa kadhalika haka nan ja'alnakum ummatan wasada mun mai da ku al'umma zababbiya li takuna shuhada ala nas domin ku bada heda ga mutane sai kuma alkamis na biyar qala li habibihi Allah ya faɗa ga wannan annabi nasa وينصرك الله نصرا عزيزا
ina fata na kenan wayan sadaka Allah Allah ya ce mu ne muka taimake ka ya annabin Allah nazaran taimako azizan mabuwayi wa qala li ummati Allah ya gaya al'umma wannan annabi namu ya Allah ya ce da mu وكان حقا علينا نصر المؤمنين Allah ya ce wa kana haqqan alaina nasar almu'minina yadda aka bada haƙƙin annabi wa yansaraka Allah wa nasaran aziza to mu kuma haƙƙin mu wa kana haqqan alaina nasar almu'minina wa sadi sai guri na hida qala li habibi Allah ya faɗa ga annabinsa mm.
ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا
walaula an sabata naka Allah ya ce ba dan mun tabbatar da kai ba laqad kita takan ilayhim shay'an qalila wa qala li ummatihi sallallahu Allah ya faɗa ga al'umma wannan annabi ya mu kuma Allah ya ce da mu يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويريد الله والظالمين يفعل الله ما يشاء
يثبت الله الذين آمنوا mu Allah ya ba mu wannan daraja Allah ya ce yusabbitu Allah Allah ya tabbata da alladina amanu wanda suka yi imani bil qawli sabit da fadi tabbatacce fil hayati dunya wannan rayuwa ta duniya wa bil akhirah da makoma lahira wa sabi sai guri na bakwai qala li habibihi Allah ya faɗa ga wannan masoyi nasa ya Allah ya ce ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر
haka Allah ya faɗa a haƙƙin annabi wa qala li ummati kuma mun kuma ga abin da Allah ya faɗa a haƙƙin mu ya Allah ya ce لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا Muku abin da Allah ya faɗa haƙƙin mu dai duk kun san fassara. Wasa mai rage sai na takwas ƙara li habibihi. mhm.
ولا سوف يعطيك ربك فترضى
Allah ya faɗa wa la sau da san yuɗi ka rabu ka wata rabiya wa ƙala li ummati radiyallahu anhu. Allah ya faɗa wa ƙala li ummati ga al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce to na radiyallahu za ka ja. mhm. Ba gane wa ƙala li ummati radiyallahu anhu ɗin shine abin jan ayi.
رضي الله عنه ورضوا عنه kaji radiyallahu anhu wa radu anhu mu ma Allah bana wala sau fa yudi garabu ka batar da hakkin annabi mu kuma radiyallahu anhu wa radu anhu shi yasa muke cewa Allah ya yarda ai Allah ne yarda ya ba mu haka yi mana baka ji radiyallahu anhu wa radu anhu hakkin al'umman annabi ne yayi hakkin al'umma Allah ya ce wala sau wa yudi garabu ka batar da mu kuma Allah ya ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da ku wa rabu anu ku kuma za ku yarda da abin da Allah ya bayar to tunda har Allah ya ce ya yarda da mu to mu dinga addu'a mu dinga Allah ya yarda Allah ya yarda Allah ya yarda to Allah ne yarda ya sa muka ce da ku Allah ya yarda eh ko da wani ya zo ya kalle mu mun yi tanadi yayi ba za ka kuna ake ba da Allah ya da muka yi sakaci muka zauna ba in ka ce dan me yasa za a ce muka Allah ya da shi zo in nuna ma ce waye yadda da wannan Allah ne to dan me kake musu ai tun kafin kai ta ne kar kai da kana malami a dinga faɗin abu ba dalili kuna hanka dauka kana Allah ya da Allah ya da to Allah ne ya yarda ya faɗa shi yasa mu ma muka yarda muke faɗa kuma dole ka yarda akan Allah ya yarda dole ka sai ka yarda Eh, kuma in ka ce ya yarda ma zai ce mun bi ka sanin haka domin Allah ne ya sanar da mu kafin ya sanar da kai Allah saka da wa kai.
udina ilmu min qabliha wa kunna muslimina kaji hujjar mu kenan mm, sai kuma na gaba ina fata kun fahimta wa ta da sai na tara qala li habibihi Allah ya gaya masoyin sa ya Allah ya ce وإن لك لأجرا غير ممنون Allah ya faɗa ya ce wa inna laka la ajran غير ممنون وقال لأمته كما mm, فلهم أجر غير ممنون ai daga ji ka sani eh wa inna laka shi na annabi a cikin an kawo wa inna akwai tauhidi da laka karbabawa guda biyu ne la ajrun gaira mamnun mu kuma Allah ya ce falahumu ajrun gaira mamnun wal ahiru sai na goma qala li habibihi mhm.
فإنما يسرناه بلسانك sai Allah ya faɗa ga hakin Allah ya ce fa inna ma yasarnahu mu ne muka hore ma alqur'ani bi lisanika akan harihanka ya annabin Allah wa qala li ummati bari ku ji mu kuma abin da Allah ya ga mana ya annabi aka ce fa inna ma yasarnaka bi lisanika mun hore ma qur'ani a harihanka to bari ku ji mu kuma abin da Allah zai mana alama kuma Mm, albarkacin annabin mu Mm.
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر Allah ce wala kada ya sanna alqur'ana mun hore alqur'ani ga al'umman annabi fa hal min mudakir ila wanda zai ji wa'azi Allah ya faɗa wala kada ya sanna alqur'ana lil zikir gaba yin wa'azi fa hal min mudakir mu ma dalilin sa mun samu wannan Allah ya ba mu shi ai wala hadiya ta ayara sai na sha da ya kala li habibihi ya gaya masoyinsa ya Allah ya ce da hin alam nashrah laka sadrak Allah ya faɗa ga haƙin annabin alam na hira laka sadraka eh haka Allah ya faɗa haƙin annabin wa qala li ummati sai Allah ya faɗa haƙin al'ummansa kuma mhm.
afaman sharaha Allahu sadrahu lil islam wannan mu kuma Allah ne ba mu albarkacin annabin aba man shara Allah sadrahu lil islam wa thaniyata ayara sai na goma sha biyu qala li habibihi Allah ya faɗa ga annabinsa mhm.
alaysa Allahu bikafin abdahu
alaysa Allah yanzu a bai zama bi kafin abdu ba Allah ya isar da bawansa ba ka ce ba ne gaskiya ne wa qala li ummatihi Allah ya faɗa ga al'umman annabi ya Allah ya ce da su wa kafa Allahu lil mu'minina al-qital to Allah ya faɗa a haƙin wannan al'umma ya ce wa kafa Allahu lil mu'minina qital eh inta anan ya tige sai shehu giro ya ci gaba da fasara ya ce alauna da kace mun ɗaukaka rifa wajen ɗaukaka biya da ita ai bil hurmati da wannan alfarma aljawza'a shau gibi ya fassara da buruji min buruji sama'i daga burjan sama rif'atan himmatan ɗaukaka na daraja a rif'atan misali rif'atan himmatan ai alauna jawza'a bi sababi hurmati mun harahawa a daraja ga tauraruwan jawza'a bi sababi da dalilin hurmati alfarman wannan annabi na ai alau himmatu mun ɗaukaka himmansa ladun shau gibi ya ce zarafi ne غير متمكن أي بمنزلة أي عند الأول أي أي أي لن يكون آية زمان كو يزما ذره أو مكان كو غري وتراه أراب أي إلى مفرد وإلى جملة يتعلق يا يتعلق إذا بألونا إلى دكفتا أي قال الله تبارك وتعالى Allah ne girma da ɗaukaka yana faɗa fina daga cikinmu kuntum kaira ummati nuku da jalle nasi wa hadhihi kabariya labari ne ta hasilu bil imani na haduwa da ban gaskiya al ibtida'u bi sunnati da koyi da sunnan wannan annabi na ya tafawatuna saboda tserere ne ya bi sharafi ala habibi bisa ga gurgudu tawawidun ku tserere ne yanzu fil iswati wajen koyi lahu zalilina da muka faɗa shehu musu ya fassara ce sirna ne ma'anan zalilina au aqamna ko mun zauna ladai nan gare shehu ya fassara da indahu wa minhu qawluhu ta'ala yace zallatu yawa zalla alayhi zallat alayhi akiba wanda an dukufa ai wa huwa bil asali ai zallat hudibat idan lamaini an shafe ɗayan lamjaye guda biyu ji shehu jibril laysa bi qiyasin ba da qiyasi ba lakin jaa anil urf ya zo ga al'ada mislu misalan sa fil ahraf ai mahadu da wanda aka iyakance ta tawadil shehu jibril ya fasara da kasirin mamakon ruwa rahmatu mamakon rama wa haza tamsili ne wa tashabihi shau ya koma balaga tamsili ne da tashabihi a balaga akwai tashabihi akwai mushabbau akwai wajahul mushabbau yanzu shau ya bar nahu ma ya koma balaga bi sababi zalika dalilin haka yace la kauhu babu wani tsoron ji shau mu yace min ayyuka da azali ai jawrun shine ma'ana jawrun wa zulmin da zalunci da haka shehu ya fassara hayu wa minhu ya zo am ya kahuna shehu ya ce ba kun duba a qur'ani yana cewa au ya kahuna an yahi ballahu alaihi wa rasulahu wala adan da ka faɗa ai cizo ne ji shehu ya ce biya sunanin da haƙora dan ya fassara da yau mai adan da hinan zai fassara minu qauluhu yau mai adan gani ala yadi ai min az ai da zaman shine yace yawa yau mai adan zalima ala yadi min azin da ka faɗa azin shehu mu ya fassara da shiddatu zama au shiddatul har ko tsananin ya ai la yasi wala wahidi ne ba ɗaya da zai shame mu bi sababi mawaddatina domin dalilin soyayya mu bi sababi dalilin menene za mutina mutuwa mu in ma mu tata wabilin muna karkashin mamakon ruwa shehu ya fassara da wannan to sai ka duba aya ka duba shabi na ɗari hudu da arba'in da ɗaya can ƙarshe za ka je ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya gama shehu girma zai yi bayani bayan ya gama littafin ɗari hudu da arba'in da da da ɗari hudu da arba'in da biyu sai ɗari hudu da arba'in da uku za ka duba ɗari hudu da arba'in da uku shafi na ɗari hudu da arba'in da uku ya'ani shehun ya gama fassara dukkanin baitocin gaba ɗaya iya bayaninsa na ƙarshe za mu faɗa ina fata kun gani ya'ani shehun ya faɗa annahu idan lam yakal lam yakmal ad-dunya bi hajj baitihi in duniya bai cika da ziyarar ɗakin Kaaba ba wa ziyarar kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam fala wajada duniya ai ba duniya wala kana babu ita aula ma'ana ila dinu lam yakmal ai min asala min au qawaid al-isra al-kamza in dai addini bai cika da ginshikan musulunci guda biyar ba al-arba wa lahu qudus falam yahajj kaga babu rabotuwa kana ta duniya ga duniya wa qawluhu fi dini da ya faɗa fa'ili ne li fi'lil mahzu wajibu al hadafi yabziru li fi'lil malakur ilahuna shabi na 403 ilahuna izuwa ga wannan ne inji shehu jibrima yace inta harahul ya'i shehu jibrima yace anan na gama fasar ihrimiya wai ƙaryan ma kawo eh wa binti yayi inta hal kitab da fassara wannan ne in ji shehu girma ya ce littafin ya ƙari bi amkin iktisari na kawo muku ne da ɗan takaitawa ya ce rahawat a hantsin yawmal isnai ne ranar litinin na gama yau yau ne yau talata ko to kaji hantsin ranar litinin tasi'u min sani rabi'aini daga tara na rabi sani ya gama alladhi huwa min sunnati a lokacin da shehu girma ya gama wannan littafi hijira na annabi sita wa sitina ba da salata miyata wa alhum na gama wannan littafi hijiran annabi yana shekara dubu ɗaya in ji shehu girma ya ce da ɗari uku da sittin da shida ƙala alhaƙiru jama'a ga talaka yana gaya muku marashi alhaƙiri ya ce da kansa walaƙantacce tawari'u ne na shehu girma kadimin ni alin rijal yace ni fa ba almajiri bane in ji shehu gira yace ni hadimi ne an ni alin rijali aiki na rike takalmin mazaje irin su shehu ibrahim yace ni aiki na ba karatu bane ni hadimi ne in ji shehu gira yace aiki na rike takalmin mazaje eh ai kadimin ni ali rijali sayyadi yace ni ina yin hidima ne ga mazajen da na riƙewa mazaje wanda suna yaban annabi takalminsu ya ce yi karimi ne sunansa ya ce alhaji sunansa alhaji muhammadu jibrima eh kuma ya ce ni a tujjani ba tujjani ne alila hullahu Allah ya kula da aikinsa biludufi da tausasawansa wal musulmi da ƙadaman Allah ta'ala Allah ya mana baiwa yau in ji Shehu Jibril ala itmam bisa ga cika hadal kitabu wannan littafi al mawsum wanda muka alamta yi al wanda aka sa masa suna bin nawadi yace baye bayan baiwa yi ne nawadi kanshi al adariya na tarare al muqtasaratu wanda an takaita min nabahati daga kanshi al ambariya na ambar wa akatu zabaduha yace na riki na riki kindirman waduruwa da demansa wabda dabtu kuma na dinga rero samarwa dan itacen ala annani cewa bani inji shehu jibril la abai ba na nuna alfahari bi sharrin da sharri albara'at ni ban ce muku na gowata min kulli aibin da kowane laifi ba ku daina gani ku ce min ni ba na laifi wala kul ni ban ce muku inni nan ne ko jam'ul salamata na taro ku bata kai ba wal bayaru mahallin na kace mutum fa yana bagiran kawaya bila rabin ba da kwatonto ba walillahi dirul qa'id hay qala Allah ya bubbuga daraja ga wanda ya faɗi wannan inji shehu jibril manzal ladhi ka gure ne to ja ja ta
na'am من ذا الذي ما ساقط ومن له الحسنى فقد yace manzon da bi waye ne ni inji shehu girma yace waye ni ma a sa kadin da za a ce ba zan yi laifi ba ko sau dai waye ni da ba za a ce ba zan yi laifi ban ji shehu jibril wa man lahu husna kadin waye ne wanda kullum mai kyau yake baya mummuna a ce kullum zai mai kyau ba mummuna yace waye ni inji shehu jibril sai aka yi siwa wa muhammadin lazi alaihi jibrilu habat wanda aka ce baya mummuna sai dai annabi wanda aka ce mai kyau kada yake yi to sai dai annabi siwa muhammadin lazi sai dai annabi allazi alayhi jibrilu habada wanda jibrilu yake sauka gunsa fa in jabara idan mutum ya rabu bi fa'idati da fa'ida sharidatin wanda ya zabta adawa fa da uli kaman addu'a bai tajawuzi da yabewa in ka zo kuskure in ji shehu girma ya ce kaman addu'a ka ce Allah ya yabe mu wal magfirata kaman addu'a ka ce Allah ya min gafara aw bi zillati ko ka ga nayi kuskure kalamin na alƙalami in ji shehu girma aw lisanan ko a harhe na aw sahihu ko a wallafawan wa wahamun ko da nayi wani wahami fabta ali babu uzurati ka bude min kofa na handari in ka ga ban yi daidai ko a rubutu ba ko a takardan ko a riyana shau giru na ce da Allah ka bude min kofan karban hanzari na wala bu da ba ma kuma min al'aibi ni na san ba zan fasa yin aibu ba wa in tajiduhu in ma ka samu kuskure fasama kamar rangon wala tabahas anil uyubi ka daina mun bincike akan cewa nayi laifi na san nayi ni ne laifin ne dan ka tada laifi na karka ce min wannan ai shehu ya laifi ta karin ka mun bincike ni ne laifin ne na san nayi na san na yi laifi in ka gani shehu ya ce ka faɗa haka eh fa inni lasu bi arab ni fa ba balarabe bane wannan magana da ake faɗa da larabci ake ni fa ba balarabe bane kar na faɗi wani magana da ba daidai ba ni ba dagire ne in ka ga a larabci wani abu ban faɗa daidai ba to ni ba balarabe bane wala min man ya'rifu nahu ni fa ban san nahu ba in ji shehu giro ya ce ni fa ban san ilimin nahu ba ni ba balarabe bane kuma shehu giro ya ce ni ban san nahu ba wa man aqamar uzur duk wanda ya tsaye da uzuri aska da anhu lawmu in tunda na tsayar ma da uzuri na ni ba balarabe bane ni ban san nawo ba to an kawo kuskure karkace na ne in ne kuskure kurin ka gyara wa man aqamar uzur wanda ya tsaye da hanzari yace bai san nawo ba bai iya larabci ba to aska da anhu lawmu zargi fa ya kare akan sa karka zarge ni na gaya ma ga dalilai na nan karka zo ka ce kana zargi na ni ba balarabe bane ban san nawo ba duk wanda kuma ya gaya ma hanzarin sa to zargi ya kare akan sa qala قائله ما زفدي سن فدا هكا جي شيخ جبريل ما يتي da mu نعم اذا تعذر لجاني محل عذر ذنبه ولك امرؤ لا يقبل العذر مذنبي اذا اذا زعجاني شيخ جبريل ya mutane sun ce idan mutum ya kawo hanzari na mai laifi mahal uzuru zambahu to hanzarin ya shafe zanufansa walaka imri'un kai ma mutum ne la yaqbalu al-uzru ya zama ba ka karban uzurin almazanibu mai zunubi kar ya zama haka shewa girma bayan ya zo nan sai ya ce nas'alullah allahumma shewa girma ya ce muna roƙon Allah kama mannan ta alaina kamar yadda Allah ya mana baiwa ita ma mahadar kitabi na cika wannan littafi an ta tamma mun cika wata kamala muka cika lana a gare mu Allah ya cika mana wata kamala na Allah ya cika sa mana bil qubuli littafin namu ya samu karbuwa wa ta'amimu na ba'u amfanin sa ya gama kowa da kowa wa ja'alana Allah ya sanya mun ji shehu jibril min al musabiqina ya zama muna daga wanda suka yi rigaye na farko al awwalina na farko min ummati muhammadi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa muna daga wanda suka yi rigaye daga jama'ar farko wanda annabi zai higa da su aljanna dan annabi zai higa da mutum dubu saba'in kowane mutum daya yana rike da mutum dubu saba'in shehu jibril ya ce to Allah ya sa muna daga ciki muna cikin wannan jama'a wa anna zamana Allah ya tsara mu fi jumlati daga jumla allazina an amallahu alaihi wanda Allah ya masa ni'ima minan nabiyina na annabawa wa siddiqina da siddiqai wa shuhada da shahidai wa salihina da salihai wa Allah yukayyibu amalina kada Allah ya tabar da burin fa anta jawadu Allah kai ne sarki mai kyauta alkarimu mai karamci allazi la yakayyibu wanda baya tabarwa wala ya kazilu baya tabar da manin kada ga wanda yake amman siwa ka wanda ya wani ka Allahumma salli shawi giru ya ce Allah kai dadan gira ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ugri wal katimi lima sabaq nasir al-haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqa qadarihi wa miqdari azim salatan tamla al-azali wal abadi salatan da zai cika amla al-azali wal abadi zamanan wa makanan marrubatan fi kulli adadi bi adadi ma bi ilmik ya wahidu ya wahidu ya ahadu subhana rabbika rabbil izzati amma yasihuwan wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin alhatana bi hadal muqtasar Allah ka riga da wannan mun takaita bi salasa qasidatin li shak qasida guda uku muka hadar na shehu gibrima amilahu Allah bil lidi wal falal wa takrim li tamam al fa'idatu wa idad wa wa hitahu lil ichwani ga guzuri ga yan uwa bayan an gama littafin akwai kasidansa guda uku da shehu girma ya kace to mun raba wa littafin eh amma iya abin da shehu ya faɗa mun yi to Allah ya ba mu albarkacin sa kuma cikin ashafa na alƙali to sai mu ji kuma shi abin da mai littafin ya faɗa mun ji ne shehu
قد نقل الإمام أبو بكر بن فورك عن بعض المتكلمين كلاما في الفرق بين المحبة والكلا to alƙa imamu abubakar dan huraki ya kama da an ba da mutakallimi daga shahin malaman da suka san Allah kalama malaman tafsiri fi faki cikin mararraba bainal mahabba wal kulla ya tsulu يدل جملة إشاراته إلى تحليل مقام المحبة على الكلا saboda an tsawaita jumlar nunin da ya mana domin a dawo da safari ne bibita maqamul mahabba matsayin mahabba alal kulla mhm.
ونحن نذكر منه طرفا يهدي إلى ما بعده amma za mu ambata muku wani bangare wanda zai hirya da mu zuwa ga bayansa fa min zalika قولهم على قليل يصل بالواسطة من قوله تعالى famin zalika kaulun faɗansu alkalili badadayin Allah yasilu yana saduwa bil wazida da tsanantuwa min qaulihi ta'ala mhm.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المؤمنين to kaji abin da aka faɗa haƙin annabi Ibrahim wa kadhalika nuri Ibrahim malakutu samawati wal arabi kaga malakutun samawati akar wal habibi والحبيب يصل إليه به من قوله amma wal habibu hi habibi masoyin Allah yasil ilai zai sadi zuwa ga Allah ba tare da wasiɗa ba min qaulihi ta'ala فكان قاب قوسين أو أدنى
ya kaji a suratul najm aya ta tara kenan وقيل على الكليل الذي تكون مغفرته في حد الدمع من قوله wakila lil kalili an faɗa ga badadai allazi takunu maghfiratu kaga gafararsa fi hadi ya hadi ne na tsammani min qaulihi ta'ala fadan Allah da yazo a suratul shu'ara aya na 82 yana cewa والذي أدمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين yan kaji wal habibu fa والحبيب الذي مغفرته في حد اليقين من قوله تعالى
amma ya habibu masoyin Allah annabinmu allazi magfiratu na ga gafaran haji ne ne yaqini ba na sare bane min qaulihi ta'ala fadar Allah madaukakin sarki yana cewa يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما لا نصر النبي
wani ne haƙin annabinmu na'am ولقليل قال ولا تخزني يوم يبعثون wani kalili annabin Allah ne Ibrahim cewa wala tughli ni Allah kada ka tabar da ni ka kunyatar da ni yau mai wasu na ranar da zaka tada mutane li kauni dalaban fi dariki a nema yake hakan wala habibi والحبيب قيل له يوم لا يخزي الله النبي wala habibi amma masoyin Allah annabi Muhammadu kila yau ce masa haka yau ma la yukhli Allahu annabi ranar da Allah ba zai ta kaga yi ba ma nema yi ba Allah ya masa فابتدئ بالبشارة قبل السؤال
Al-Fabdu da aka fara wa annabin bil bisharati da bishara qabla su'ali tun gabanin tambaya ولقليل قال في المهنة حسبي الله
wal kalil amma yi masoyin Allah a cikin jarabar da Allah ya masa na lamarudu dan kana'ana da zai jefa ya wuta cewa ya hasbi Allah wal habibi والحبيب قيل له يا أيها النبي حسبك الله
wal habibi amma annabin mu kila da haka ce ya yi wannan biyu ya kai wannan annabi hasbuka Allah ba ma ne ma yi ba ولقليل قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين aka faɗa ga ni Ibrahim aka ce waje an lillisa na sirkin fil mutanen ƙarye su ta yabo na wal habibi ƙila والحبيب قيل له ورفعنا لك ذكرك abin da aka faɗa ga haƙƙin annabin aka ce wa rafa'ana laka zikraka har da wani ƙari allazi za ka ja kuma الذي أنقر ظهرك ورفعنا لك ذكرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب
Allah ne daga darajar annabin mu.
أودي بلا An سؤال baiwa annabi ba tare da ya roƙa ba.
وقال والكليل قال واجلبني وولي أن أعبد الأصنام والحبيب قيل له Aka ce da annabin mu shi kuma.
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وفيما ذكرناه تنبيه على مقصد أصحاب المقال من تفضيل المقامات والأهوال Alƙali alƙali ya faɗa. Shi ma zakar nawo. Cikin abin da muka ambata muku. Alama kasidi da manufa a sahabul maqal. Na ba abuta zance min tafariri na bibita al maqamati maqamomi. wal ahwali da halaye ya aka ce kullum كل يعمل يعمل كل على- يعمل على شاكلته كما كان.
ربكم أعلم من هو أحد سبيلا
kullum ya amalu ala kowa yana da irin nasa daraja amma ba rabbukumu ubangijin ku alam bi mahu ahadin sabila wanda yahu wani Allah shi ne masani kowa da daraja wannan da daraja wannan ma da daraja darajan Allah ya ba kowa amma ba ku sani Allah ya fifita Allah mun gode maka to jama'a aiwa annabi salati goma Allah ya kara annabi daraja Allah ya kara annabi karama aiwa annabi salati sha daya Allah ya kara annabi daraja Allah ya kara annabi karama wanda ba shi da alwala ya nemi alwala Mm, a karanci fatiha da irge tun da ragowar minti goma kafin nan wanda ba shi da alwala mun ba ku dama ne يملك من يخالف ابراهيم ومسلم يوم القيامه باحد اسماء صراحات الوجود جلالك نورا لكم من نورا